بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شرند أكنيكو ashirin da uku ga watan jimadar ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da sha hudu ga watan sha ɗaya miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi littafi ne na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu a babi na hamsin da babi na hamsin da takwas ma ja a fil wudu'i min ma masatin nar ko min ma gayyaratin nar mun tattauna kuma mun ji irin yadda hadisai suka zo ɓangarori guda biyu sake alwala daga abin da wuta ta dafa rashin sake ta daga abin da wuta ta dafa kuma mun ji yadda malamai suka kalli waɗannan hadisai guda biyu da wancan babi na 58 zuwa da kuma babi na 59 babu ma ja a fi tarkil wudu'i min ma gayyaracin nar da kuma yadda salaf tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu suka mu'amalanci waɗannan hadisai da yadda suka ba su mafita da kuma yadda ainihin wato za a haɗa su a yi aiki da su gaba ɗaya sannan mun karanta babin da ya zo na bayani akan alwudu min luhumil ibn wato sake alwala idan mutum ya ci naman raƙumi shi ma mun karanta hadithin da ya zo a ƙarƙashin wannan babi hadithi na ainihin wato albara ibn azib da aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a sake alwala in an ci naman raƙumi ya ce za a sake za a sake alwala in an ci naman tumaki ko awaki ya ce ba sai an sake alwala ba to shi ma wannan hadithin ko wannan babin an samu saɓani daga malamai tun daga khulafa'ul arba har zuwa waɗanda suka biyo bayansu game da shin alwalar ta warware in mutum ya ci naman raƙumi ko ba ta warware ba kuma da hujjar kowane ɓangare wanda duk mun karanta kuma mun ji magana da tafirin jaye a cikin akawal ɗin guda biyu da izinin Allah to za mu tashi kan babin da mun fara bayani a kansa lokaci ya yi mana باب الوضوء من مس الذكر كو قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في باب ما جاء في الوضوء من مس الذكر كو باب الوضوء من مس الذكر babin da ya zo na sake alwala idan mutum ya taɓa al'aurarsa ƙala haddathana ishaƙu ibn mansurin ƙala haddathana yahya ibn sa'idin al-qattan an hisham ibn urwa ƙala أخبرني أبي عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضع قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوبة وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام ابن عروة عن أبيه عن بصرة وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن أبيه عن مروان عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بصرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق قال محمد وأصح شيء في هذا الباب حديث بصرى وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكهول عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة وقال محمد لم يسمع مكهول من عنبسة بن أبي سفيان وروى مكهول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا أبو عيسى الترمذي كتا إسحاق ابن منصور يا زنتد سو حديث shi kuma yake cewa Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya zantar da su hadisin daga Hisham ibn Urwa shi kuma Hisham bin Urwa yake cewa mahaifina ya zantar da ni hadisin daga Busra binti Safwan Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Busra take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda duk wanda ya taba al'aurarsa to kada yayi sallah sai ya sake alwala duk wanda ya taba al'aurarsa to kada ya yi sallah sai ya sake alwala kenan duk wanda ya taba zakarinsa alwalarsa ta kari da haka ba zai yi sallah ba har sai ya sake wata alwala wannan shine fiqhun da ke tattare da wannan hadisi mutum in ya taba al'aura alwala ta warware wannan hadisi ko wannan babi malamai sun tattauna a kansa duk da zamu karanta hadisin dalki ibn ali na gaba amma dai wannan babin abin da yake fa'idantarwa idan mutum ya taɓa al'aurarsa bayan yi alwala alwalarsa ta karye in zai yi sallah sai ya sake yin wata alwala ɗin wannan shi ne fiƙihun da ke tattare da wannan hadithi ƙala wa fil babi an ummi habiba ya ce a cikin wannan babi akwai hadithi da ummi habiba ita ma ta ruwaita wanda ibn maja da al'asram sun fitar da hadithin ummi habiba wa abi ayyub haka abi ayyub al-ansari shi ma yana da hadithi mai kama da irin wannan wanda ibn maja ya fitar da hadisinsa wa abi huraira haka sayyidina abi huraira shi ma takharijin hadisinsa ya gabata wa arwa ibnati unais arwa ibnati unais ita ma tana da ruwaya mai wato ma'ana irin ta wannan babi wanda imam al-baihaqi ya fitar da hadisin arwa ibnati unais wa aishata haka ummul mu'minin aisha ta ruwaci hadisi wanda yake ko dai lafazinsa ko ma'anarsa irin ta wannan babi wanda addara qutni ya fitar da hadisin Aisha wa Jabir Jabir shi kuma Ibn Majah ya fitar da ruwayarsa wa Zaid ibn Khalid Zaid ibn Khalid shi kuma Imam Ahmad da Al-Bazzar sun fitar da ruwayarsa wa Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr shi kuma ruwayarsa Imam Ahmad da Imam Al-Baihaqi sun fitar da ruwayarsa qala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi ke cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi da muka ji hadisi ne wanda yake hasanun sahihun wanda alhamsa sun fitar da wannan hadithin ƙala haka za rawahu gairu wahidin mithla haza an hisham haka almajirai ba guda ɗaya ba biyu ba almajiran hisham ibn urwa sun harwaici hadithin kamar haka an abihi daga mahaifinsa shi urwa ibn zubair an busra daga ita wannan sahabiya mace da ake kira busra bintu safwan warawa abu usama haka abu usama ya yi ruwaya wa gairu wahidin da kuma ɗalibai da dama sun roci wannan hadith hadal hadith wannan hadithin an hisham daga hisham da haka almajiran hisham da dama sun roci wannan hadithin zuwa ga shi malaminsu hisham ibn urwa kuma daga mahaifinsa a wannan isnadin daga marwan sannan daga busra da haka ga kenan akwai lafuzzan da suka fi yawa su ne wanda babu wani wasiɗa tsakanin urwa ibn zubair da ainihin busra amma a wannan ruwayar da muka ji ta wadda ainihin wato abu usama da wato suka ruwaita shi kuma akwai marwan da karka ɗauka ruwayar da ba a kawo marwan ba kama an samu irsali a ciki a'a ba irsali aka samu ba ita ma ruwaya ce wadda take cikakkiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam na hawa shi ma makamancin dai wannan hadisin cewa duk wanda ya taba al'aurarsa sai sake alwala ma'ana duk wanda ya taba al'aurarsa alwalarsa ta warware sai ya sake wata alwala din yace haddathana bi zalika ishaq ibn mansur yace ishaq ibn mansur ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yake cewa abu usama ya zantar da su wannan hadisin kuma hadisi ne wanda yake sahihi wanda yana fa'idantar da hadisin farko irin abin da hadisin farko yake fa'idantarwa warawa hadal hadith haditha abu zinad haka abu zinad abdullahi ibn zakwan kenan abu zinad abdullahi ibn zakwan shi ma ya ruwaci wannan hadisin daga urwa shi kuma urwa daga busra binti safwan Allah ya kara mata yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar shine ko isnadin shine haddathana bi zalika ali ibn hujr yake cewa ali ibn hujr shi ma ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace haddathana abdurrahman ibn abi zinad a wato abdurrahman ibn abi zinad ya ya zantar da mu wannan hadisin daga mahaifinsa daga urwa daga busra daga annabi sallallahu alaihi wasallam makamancin wannan ruwaya ita ma ruwaya ce wadda take sahihiya wa huwa qawlu ghayr wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan riwayar da yawa daga cikin magabata sun yi aiki da ita kuma sun gina fatawoyi a kanta cewa duk sanda mutum ya yi alwala ba tare da wata kariya ba ko ta saman tufafi a'a biduni wasiɗa biduni ha'ilin mutum hannunsa ya taɓa al'aurarsa alwalarsa ta warware na fata an gane to da ina ne alwala ta warware a nan ma shi malamai suka shiga tafsili kamar fiƙihun malikiya suka ce idan mutum ya taɓa da cikin 'yan yatsu ko cikin tafi ko gefofinsu haka alwala ta warware amma ya taɓa da nan nan irin yanayin al'aura ne da hakan ya taɓa da nan alwalarsa tana nan amma in ya taɓa shi sa zaka ji suna wato cikin tafi ko cikin 'yan yatsu au bi jambaihima ko gefofinsu kenan gefen yan yatsun zuwa gefen tafi inda jam wannan jam fata take ta fita daban to ita ce mutum ya taba al'aurarsa alwalarsa ta warware amma inda zai taba da nan baya alwalarsa tana nan na fata an gane wannan daga cikin malaman da suka tafi akan cewa alwala ta warware mutum ya taba al'aurarsa cikin sahabbai akwai irin su Umar ibn al-Khattab da Abdullahi dan Umar da Abu Ayyub al-Ansari da Zaid bin wato Zaid bin Khalid kenan da Abu Huraira da Abdullahi ibn Amr da Jabir da Aisha radiyallahu anha da Ummu Habiba da ita kanta Busra din da ta ruwaici hadisin an gane ku wannan cikin sahabbai duk suna da fahimtar cewa in mutum ya taba al'aurarsa biduni ha'ilin babu wata kariya alwalarsa ta warware sai ya sake cikin tabi'ai akwai Sa'ad a cikin sahabban kai akwai sa'ad ibn abi waqas yana da ruwayoyi guda biyu to ɗaya da ruwaya tasa ya wafaka wa wayannan sahabban cewa alwala ta warware haka ainihin wato ibn abbas shi ma abdullahi dan abbas yana da ruwaya guda biyu akwai ruwayar da yake da ita ta warware alwala in mutum ya taba wato al'aurarsa alwalarsa ta warware akwai kuma wata ruwayar wadda take alwala tana nan ina fata an gane daga cikin tabi'ai kuma akwai urwa kaga shi ma yana cikin jeren gir isnadin urwa shi ma wannan shine ra'ayinsa Sulaiman ibn Yasar Aba Aban ibn Uthman Jabir ibn Zaid da Imam Zuhri da Yahya ibn Abi Kathirin Sa'id ibn al-Musayyib Hisham da kuma Al-Auza'i da Imam Malik wannan dukkan su sun tafi akan cewa in mutum ya taba zakarinsa ba tare da wata kariya ba bayan yayi alwala alwalarsa ta warware wa kun fahimci wannan ko wa huwa qawlu ghayr wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ra'ayi ne ko fatawa ce ta da dama daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kaji mun kawo su wattabi'ina da tabi'ai su ma mun kawo su wa bihi yaqulu al-auza'i wannan ra'ayin auza'i kenan wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad da imam ahmad bin hanbal wa ishaq da ishaq bin rahuya qala muhammad muhammad ibn isma'il al-bukhari kenan yace wa asaqu shay'in fi hadha al-bab wato abin da ya fi inganta a hadithi cikin wannan babi hadithu busra shine hadithin busra binti safwan kaji ai mun kawo wasu hanyoyin ummu habiba ta yi ruwaya abu huraira ya ruwaya wani ya yi ruwaya amma ruwaya da ta fi inganci in je imam bukhari ita ce ruwayar busra wa qala abu zur'a abu zur'atar razi ke ce hadithu ummu habiba hadithu ummi habibata fi hadhal babi sahihun duk da cewa hadithin ummu habiba ita ba da tarwaito a cikin wannan babi shi ma hadithi ne wanda yake sahihi wa huwa hadithul ala ibn al harith hadithi ne na al ala ibn al harith am makhulin shi kuma daga makhul an ambasa ibn abi sufyan daga ambasa ibn abi sufyan shi kuma an ummi habiba daga ummi habiba wa qala wa qala muhammad wato muhammad ibn isma'il al-bukhari ya ce lam yasma makhulun min ambasa ibn abi sufyan warawa makhulun an rajulin an ambasa ghaira hadha alhadith wa ka'annahu lam yara hadha alhadith sahihan imam al-bukhari ya ce shi makhul ibn ambasa makhul kai bai ji hadisi ba daga ambasa ambasa ibn abi sufyan da haka makhul ya yi ruwaya ne an rajulin daga wani mutum shi kuma mutumin an ambasa daga ambasa gairar hadal hadis banda wannan hadisin wa ka'annahu kamar da shi abu isma abu muhammad muhammad ibn ibn isma'il al-bukhari lam yara hadal hadith sahihan baya ganin wannan hadisi a matsayin hadisi ne sahihi an gane ko baya ganin hadisi ne sahihi ba shi kaɗai ba haka yahya ibn ma'in yahya ibn ma'in shi ma ya wafuka wa imam al-bukhari yana ganin wannan hadisi bai inganta ba domin suna ganin da kuma abu zur'a da abu hatim da annasa'i duk suna da ra'ayi irin na imam al-bukhari cewa makhul bai ji hadisi ba daga ambasa ibn abi sufyan an gane ko amma duhaim wani daga cikin malamai da ake kira duhaim ya saba wa jeren giyar waɗannan malaman gaba ɗaya domin wannan hadisin hadisin mutanen sham ne shi kuma duhaim wa huwa a arafu bi hadisi shamiyin ya fi sauran malaman da kaji an ambata sani game da hadisan mutanen sham shi duhaim fa asbata sama'a makhul ya tabbatar da makhul ya samu sama'a ya ji hadisi min ambasa daga ambasa kamar yadda alhafiz ibn hajar ya faɗa ibn hajar al-asqalani da aka duhaim shi yana da ra'ayin cewa wannan hadisi ya tabbata makhul da aka ce bai ji hadisi daga ambasa ba kamar yadda wayancan malaman su imam al-bukhari suka faɗa aka ce shi duhaim ya ce a ya ji kuma an gano cewa cikin hadisan mutanen sham duhaim ya fi su sanin hadisan sham an bayyanta da haka dai hadisi ne ya inganta da haka hadisi ba shi da wata ƙura duk da cewa akwai malaman da suka raunana shi amma maganar su ba ta da ƙarfi cewa hadisin busra yana da rauni ina fata an gane gini akan haka ma shi yasa suka ce in mutum ya taba zakarin sa alwalarsa tana nan saboda su a wajen sa hadisin suna ganin yana da rauni amma hadisi ne sabit hadisi ne ya tabbata kuma sahihi ne na fatan gani kuma mun ji dukkan malaman da suke tare da wannan hadisi wajen cewa in mutum ya taba al'aurarsa ba tare da wata kariya ba alwalarsa ta warware babu ma ja a fitar kilwudu min masjid zakar abu isa tirmidhi kenan yace to ga kuma hadisi babin da zai magana akan barin sake alwala dan mutum ya taba zakarinsa da haka koda mutum ya taba zakarinsa alwalarsa ba ta warware ba ba sai ya sake ta ba قال حدثنا حناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا بضعة منه أو بضعة منه قال وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب وقد روى هذا الحديث أيوب أيوب بن أتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن أتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر الصح وأحسن الإمام الترمذي كتوى حناد ابن السري يا زنتد سوانا حديثي شكما كتوى ملازم ابن عمرو يا زنتد سوانا حديثي دقى عبد الله بن زيد آه عبد الله بن بدر عبد الله بن بدر شيكما وتو عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عبد الله بن بدر السحيمي كده an kais bin badrin shi an kais bin talq ibn ali daga shi dan wan sahabin da ya rawaito hadisin dalq ibn ali shi ya rawaito hadisin to ɗansa qais ibn dalq ibn ali wa huwa al-hanafi an abihi shi kuma ya ruwaita daga mahaifinsa dalq ibn ali an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa hal huwa illa bud'atun minhu aw bad'atun minhu dalq ibn ali ya ce wata rana sun zo sun tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ana ginin masallaci da sahabbai sun taho da tawagar su sun zo sun karbi musulunci da sauransu da haka suna zuwa sai wani mutum ya zo wani mutumin ƙauye sai zo ya tambaya yake cewa ya maikin Allah idan mutum ya taba al'aurarsa ya hukuncin alwalarsa sai ya saki alwala ya ce wa hal huwa illa bud'atun min yace ai ba wani ai tsoka ce a jikinsa ba wani abu bane face shi zakarin mutum ba wani abu bane face wani yanki ne wani bangare ne na jikin mutum da aka daidai yake da kamar mutum ya taba kunnensa ko hancinsa ko wani abu mai kama da haka an gane ko wannan shakkar daga shirawun ne bud'atun minhu aw bad'atun bi fatihil ba amma da bud'a da bad'a duk ma'anarsu ɗaya kit'a kenan wani yanki ne na jikin mutum qala wa fil babi ana bi umama yace a cikin wannan babi kuma an samu wani hadisin banda wannan na shi dalq ibn ali akwai hadisin da aka samu daga abi umama wanda ibn maja ya fitar da shi duk da cewa shi hadisin da ainihin wato abu umamat al-bahili ya ruwaito hadisi ne wanda a cikin isnadinsa akwai ja'far ibn zubair wa huwa matrukun sannan akwai al-qasim huwa da'ifun da aka wannan mutaba'ar ko wannan hadisin na shi abi umama wanda ya ruwaito a cikin mai alaka da wannan babi hadisi ne wanda yake marar inganci qala abu isa abu isa tilmidi yake cewa wa qadru wuya an ghairu wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito hadisi mai kama da irin wannan ko mai ma'ana irin wannan daga sahabbai da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd tabi'in da kuma wasu daga cikin tabi'ai annahum ko kuma wa qadru wuya an ghairu wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd tabi'in an ruwaito daga sahabbai da dama da kuma wasu daga cikin tabi'ai annahum su suna ganin lam yarawul wudu'a ba sa ganin sake alwala min masjid zakare idan mutum ya shafi zakarinsa suna ganin alwalan mutum ba ta warware ba an gane ko to daga cikin sahabban waɗanda suke ganin in mutum ya taɓa al'aurarsa alwalarsa tana nan akwai aliyu bin abi talib akwai ammar ibn yasir akwai ibn mas'ud akwai ibn abbas akwai huzaifa ibn yaman akwai a uh, imran ibn Hussein an gane ko sannan akwai abid darda shi ma wannan ne ra'ayinsa cikin tabi'a akwai sa'ad ibn wato abin nan akwai sa'ad ibn uh, sa'id bin musayyib sa'id ibn musayyib akwai sa'id bin jubair akwai an-naqi akwai rabi'a ibn abdurrahman akwai sufyan ath-thauri akwai uh, bin nan a Sufyan Thauri da kuma a Sufyan ibn Za'ida afwan Sufyan ibn Za'ida akwai kuma shi a Thauri din sannan kuma akwai wato Abi Hanifa da shi da almajiransa da Yahya ibn Ma'in da ahlul Kufa dukkan waɗannan da ahlul Kufa da ainihin wato abin nan akwai mutanen Kufa wannan shine kuma abinda da yawa daga cikin almajiran imamu abu hanifa suka tafi a kai cewa idan mutum ya taɓa al'aurarsa alwalarsa tana nan na fata an gane da aka su sai suka yi hujja da hadithin ɗalƙi bin ali to da aka zo wajen yin jam'i duk da cewa ta fuskar ƙarfin isnadi da yawan marwaita hadithin busra binta safuwa ne ya fi ƙarfi ya fi inganci ya fi ƙarfi na ba ta gane amma sai suka ce shi ma hadithin ɗalƙi bin ali duk da cewa wasu sun ce hadithin busra ya shafe hadithin ɗalƙi bin ali suka ce domin hadithin ɗalƙi bin ali ya yi ne lokacin farko-farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a madina domin sun zo lokacin annabi yana ana gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma hadithin busra suka ce hadithi ne wanda sai lokacin da su abu huraira suka zo madina kaga su kuma sun zo wajen tsakanin hadithin dalki bin ali da hadithin busra a wajen shekara kusan bakwai to shi sa suka ce to in an ce nusus sun inganta kuma sun ci karo a zahiri to ana in an tashi yin tarjihi cikin aujuhu tarjih akan kalle tarihi wanne ya riga wani sai ya zama wanda aka riga an shafe shi wanda ya riga shi ya shafe shi ko kun fahimta akwai nasikh wal mansukh da haka kenan sai ya zamanto su a wajen wa'annan malaman da suke ganin hadithin dalki bin alim to hadithi ne wanda an shafe shi da hadisin busra hadisin busra shine wanda ya zo daga baya da haka ya zo da hukuncin da ya saba wa hukuncin hadithin dalki bin ali wasu malaman kuma suka ce hadithan nan duk sun inganta hadithin dalki bin ali ya inganta hadithin busra ya inganta to tun da duk sun inganta imalu dalilain aula min ɗarhi a hadihima wai idan dalilai guda biyu suka zo a ɗauke su kowanne a yi aiki da shi ya fi a jefar da ɗaya daga cikinsu a ɗauki ɗaya domin yanzu ka ce alwala ta warware in mutum ya taɓa zakarinsa to ka yi aiki da hadithin busra binti safwan to ya za ka yi da na ɗarke bin ali in kuma ka ce alwala tana nan in mutum ya taɓa zakarinsa to kayi aiki da hadisin ɗalƙi bin Ali to ya za ka yi da hadisin Busra binti Safwan to wasu malaman sai suka shiga wato hanya ta yin jam'i tsakanin hadisan guda biyu yanda za a yi jam'in suka ce duk wanda ya taɓa zakarinsa ba tare da kariya ba alwalarsa ta warware shine hadisin Busra wanda ya taɓa al'aurarsa da kariya alwalarsa tana nan shine hadithin dalki ibn ali an gane ko wasu kuma malaman sai suka ce a'a hadithin wato busra binti safwan yana magana akan mutumin da ya taba zakarinsa da gangan alwalarsa ta warware hadithin dalki ibn ali yana magana akan mutumin da ya taba gabansa bisa kuskure ko bisa larura ko kun fahimci wannan amma duk in ka kalli maganganun da malamai suka yi da dama suna rinjayar da hadithin busra binti safwan cewa ta fuskar isnadi da yawan marwaita ya fi hadisin ɗalƙi bin ali shi yasa wasu daga cikin malamai ma suna raunana hadisin ɗalƙi bin ali idan ka ɗauki maganar malaman da suka raunana hadisin ɗalƙi bin ali to kai tsaye in mutum ya taɓa al'aurarsa ba tare da kariya ba alwalarsa ta warware kuma kaji malamai tun daga sahabbai zuwa tabi'ai waɗanda suke tare da wannan fatawar cewa duk wanda ya taɓa zakarinsa ba tare da kariya ba alwalarsa ta warware kuma wannan ita ce hanyar da ta fi ihtiyadi na fata an gani tamin na'am na'am shi ne ai mun yi jam'in ai ai jam'in muka ce imalu dalilain aula min ɗarhi a hadihi ba tunda malamai sun ce wancan hadithin duk da ya fi inganci ai sun ce wannan shi ma na ɗarki bin aliya inganta to za a iya yin jam'in su shine jam'in na kawo fuska guda biyu wancan suka ce wanda ya taɓa bi ha'ilin alwalarsa tana nan biduni ha'ilin alwalarsa ta warware wanda ya taɓa da sha'awa alwalarsa ta kare wanda ya taɓa bisa larura ko bisa rashin sani alwalarsa tana nan shine jam'in ai shine kusan in ka koma cikin subulus salam ibn hajar ya kawo su cikin bulugul maram to a waziru sana'ani shi ma wajen jam'in da yayi kokarin yi cikin subulus salam za ga ya kawo wayannan maganganun wajen jam'in hadithan wallahu ta'ala alam babu ma jaa fi tarkil wudu'i min al-qibla babun da yazo na wato wannan ana so a koya maka cewa wato karatu shine kawai abin da ya kamata mutane su yi aiki da shi sannan duk matsalar da take yanzu kaga ita wannan matsalolin da imam abu isa turmizi yake ɗauko mana saɓani ne tun daga kan sahabbai wasu sun ce kaza kuma ga dalilansu wasu sun ce kaza ga dalilansu haka tabi'ai da haka shi sa za ga a matsaloli irin waɗannan in dai ba matsala ta aƙida ko matsalolin da aka yi ijimai a kansu ba to in dai matsala ce ta saɓani shi kenan sai dai kawai in an zo sai a yi tarjihi amma idan wani ya ɗauki wani ra'ayin cikin ra'ayoyin malamai duba da hujjojinsu ya ga ya gamsu da su ya ɗauka ba za ka ɗauki zafi a kansa ko ka bid'antar da shi ko ka kafarta shi ko kuma ka kuskurantar da shi ba na fata an gane duk so ake a saba mana mu'amala da irin waɗannan matsalolin don alal aƙalli mu fahimci addini da faɗinsa kar kawai don ka fahimci wata matsala guda ɗaya ka ɗauka ba wani malami da ya faɗi saɓaninta da ka zo kai ta zafafawa a kai kai alhalin tuni ma duniyar ilimi ta tafi ta baka akwai malamai da dama wanda sun faɗi saɓanin wannan kuma da hujjoji babu ma ja fi tarkil wudu'i min al-qibla min al-qibla babun da yazo na ba sai an sake alwala ba min al-qiblati idan mutun ya sumbaci matarsa ma'ana mas'alar al-mulamasa za a yanan kuma ma'ana ina hukuncin taba jikin mace taba jikin mace yana warware alwala ko baya warwarewa قال حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن بن هريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضع قال قلت من هي إلا أنت قال فضحكت قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا ليس في القبلة وضوء وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى ابن سعيد القطان هذا الحديث جدا وقال هو أش هو شبه لا شيء قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع وقال حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من أروى وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء أبو عيسى الترمذي يكتشوا قتيبة بن سعيد ده هناد ابن السري ده أبو كريب ده أحمد ابن منيع ده محمود ابن غيلان ده أبو عمار الحسين ابن هريث dukkaninsu sun zantar da shi wannan hadithi suka ce su kuma malaminsu wake ya zantar da su daga amash daga habib ibn abi thabit daga urwa radiyallahu an an aisha daga nana aisha radiyallahu anha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'i nana aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci wata daga cikin matansa thumma kharaja ila salati sannan ya fita ya tafi wajen sallah walam ya tawadda bai saki alwala ba wannan hadisin yana fa'idantar da taba jikin mace baya warware alwala an gane ko dan mutum ya taba jikin mace alwalarsa tana nan qala qultu man hiya illa anti sai urwa ibnu zubair sai ke cewa ba wata bace wadda hakan ta faru sai ke qala fa dhahikat sai ta masa dariya قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتشوا وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم وانا حديث شيما malamai sun kai sun komo game da wato da shi hadithin da sauran hadisai da suka zo a wannan babin game da ingancinsu suka ce hadisan hadisan da suka zo a wannan babi an ruwaice su ta hanyoyi da dama an gane ko don haka dukkan hanyoyin akwai 'yan maganganu ta fuskar isnadi sai suka ce amma shi raunin zai iya zamantowa an ɗinke shi bi kasarci ɗuruk saboda yawan hanyoyin hadisin ma'ana zai iya zama hadisi ne zama hasanun lagairi saboda hadisin an roce shi ta hanyoyi da dama kuma kowace tana da ɗan magana 'yan rauni kaɗan saboda kan an tattara hanyoyin hadisin zai iya samun ta ƙauya ya inganta to idan ya inganta sai zamanto hujja ga malaman da za mu karanta wanda suka ce dan mutum ya taba jikin mace alwalarsa tana nan ina fata an gane da haka hadithin tunda ya inganta duk wanda ya taba jikin mace alwalarsa bata warware ba tana nan abu isa tirmidhi ke cewa an ruwaici wannan daga wato ma'abota ilimi da dama tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke da ra'ayi ko fatawar cewa in mutum ya taba jikin mace baya warware wa mutum alwala daga ciki akwai aliyu ibn abi talib akwai ibn abbas cikin sahabbai akwai ata akwai kuma taus ibn kaisan al-yamani akwai abu hanifa waɗannan dukkaninsu sun ruwaito cewa sun tafi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duba da wancan hadithin ya sumbance nana aisha kuma bai sake alwala ba ya tafi ya je sallah wannan su shi yana cikin hujjarsu cewa dan mutum ya taba jikin mace alwalarsa bata kare ba bata warware ba na fata an gane yake cewa wattabi'ina da kuma cikin tabi'ai ma akwai masu wannan fatawa din wa huwa qauli sufyan ath-thauri wato shine qauli na sufyan ath-thauri wa ahlul kufa da malaman kufa qalu suka ce laysa fil qiblati wudu wai babu saki alwala a cikin sumbantar mace dan mutun ya sumbaci matarsa alwalarsa tana nan wa qala malik ibn anas imam malik imam darul hijra wal auza'i da imam al auza'i wa shafi'i wa ahmad wa ishaq cikin sahabbai akwai ibn mas'ud akwai ibn umar an gane ko akwai kuma imamu zuhuri shehun imam malik waɗannan dukkaninsu sun ce fil qiblati wudu in mutum ya sumbaci matarsa zai sake alwala wa huwa qawlu ghayri wahidin min ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يسه عندهم yace wa inna ma taraka ashabuna abinda yasa ashabuna ma'ana malaman hadisi na ɓangarenmu abinda yasa suka bar hadisin Aisha radiyallahu anha suka ce in mutum ya sumbaci matarsa alwalarsa ta warware li'annahu la yasihu indahum saboda hadisin da aka ruwaito na Nana Aisha wanda muka karanta a wannan babin bai inganta ba a wurin su li halil isnad saboda halin isnadin hadisin an gane ko saboda halin isnadin hadisin قال وسمعت أبا بكر أبا بكر العطار يتي ناجى أبو بكر العطار البصري يذكر عن عن علي بن المديني شما ينا أنبتوا دقا علي بن المديني وأن ديني دقا تكون معلمان حديثي قال يتي ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا يتي يحيى بن سعيد القطان يا رونا وأن حديث قريد قسكي وقال هرما يكي هو شبه لا شيء wannan hadisin da'ifi ne shine shibhu la shay ay da'ifun qala wa sami'tu muhammad bin isma'il yace naji imam al-bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari yudha'ifu hadha al-hadith shi ma yana raunana wannan hadisin wa qala habib ibn abi thabit habib ibn abi thabit wato wa qala imam al-bukhari yace habib ibn abi thabit dinnan lam yasma' min urwa bai yi sama'a ba bai ji hadisi ba daga urwa وقد روي عن إبراهيم التيمي الرويت لقى إبراهيم التيمي عن عائشة لقى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها شوى النبي صلى الله عليه وسلم يا سنباتنا عائشة ولم يتوضأ أما بيساك الولابة وهذا لا يصح أيضا شما أن حديث بإنجنتبا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة yace ba musa ba mu da masaniyar cewa Ibrahim Taimi wato yana da sama'a daga nana Aisha walaysa yasihu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al shay yace babu wani hadisi da zai inganta a cikin wannan babi na ainihin wato warware wato rashin warwarewar alwala daga sumbanta warrajihu dai adamu naqdil wudu'i bil lams rashin warwarewar alwala don mutum ya taɓa jikin mace wannan shine su wa'inda suka ce ta warware sun ce wannan hadithin bai inganta ba a wajensu hujjarsu ta biyu kuma aula mastumin nisa suka ce allamsu da ake nufi a nan lamsu ne na taɓawa duk da cewa zance mafi inganci aula mastumin nisa ma'anarsa au jama'atumin nisa na jima'i ne mulamasa a nan ta kalmar mulamasa saduwa ake nufi ba taɓawa ba na fata an gane yawa saboda akwai ayoyi daga yawa da suka zo da kalmar allamsu in aka ce duk inda allamsu ta zo lamastumun nisa ana nufin tabawa to akwai wuraren da sun zo kuma da ma'anar ya ayyuha allazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma dallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna yanzu tabawa ake nufi an fahimta shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce wannan mulamasa din da suka su malamai kashi na biyu da suka yi hujja cewa aula mastumun nisa da aka taba jikin mace yana warware alwala aka ce to ai mulamasa da ta zuwa aya ta saduwa ake nufi ba ta tabawa ba to shi yasa malamai suka ce zance mafi inganci shine alwala ba ta warwarewa saboda taba jikin mace Allahumma sai dai in mutum da ya taba jikin mace ya ji daɗi kuma sai ya fitar da mazi to shi kuma mazi yana kare alwala na fata an gane yanzu sai dai a yi wa alwalarsa hukunci da ta kare da mazi ba da taɓawa ba babu ma ja a fil wudu'i min alƙai'iwar ru'a babin da ya zo na sake alwala idan mutum ya yi amai ko haɓo alƙai amai kenan ar-ru'ab haɓo kenan to ma ja a fil wudu'i min alƙai'iwar ru'ab قال حدثنا أبو أبيدة ابن أبي السفر وهو أحمد ابن عبد الله الحمداني الكوفي وإسحاق ابن منصور قال أبو أبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي أن يعيش بن أن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا سببت له وضوءه قال أبو عيسى وقال إسحاق ابن منصور معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة الصح قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاب وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء وهو قول مالك والشافعي وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث أن يحيى ابن أبي كثير فأخطأ فيه فقال أن يعيش بن أن يعيش بن الخالد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة أبو عيسى الترمذي كتوى أبو أبيدة ابن أبي, أبي السفر يا زن تدم ورنا حديث شيني أحمد ابن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق ابن منصور da Ishaq ibn Mansur kala Abu Ubaida Abu Ubaida yace haddathana malamin mu yayi amfani da haddathana wato haddathana wa kala Ishaq Ishaq shi kuma yace akhbarana duk dai ma'anar su ɗaya duk min anwa'u tahammul ne ko haddathana ko akhbarana dan kiyaye amana ta ilimi kai amfani da lafazin da shi aka karantar da kai haddathana shi kuma Ishaq yace akhbarana Abdus Samad duk da cewa haddathana da akhbarana duk suna cikin anwa'u tahammul yake cewa akbarana abdus samad ibn abdul warith abdus samad ibn abdul warith ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace haddathani abi yace babana ya zantar da ni waye babansa shine abdul warith ibn sa'id at-tamimi al-anbari an husayn al-muallim daga husayn al-muallim an yahya ibn kathirin daga yahya ibn abi kathirin kala yace haddathani abdurrahman ibn amr al-auza'i yace abdurrahman ibn amr al-auza'i ya zantar da ni hadisin shi kuma daga ya'isha ibn al-walid ya'ish ibn al-walid al-makhzumi an abihi daga mahaifinsa shi kuma al-walid ibn hisham kenan an ma'adan ibn abi talha daga ma'adan ibn abi talha an abi darda daga sahabi abi darda Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amai fa abdara ya ajiye azumin sa fatawadda'a ya saki alwala yayi alwala falaqitu thawbana yace sai na hadu da thawban fi masjid dimashq abu darda yace sai na hadu da thawbana a masallacin dimashqa fa zakartu zalika lahu sai na ambata masa wannan hadithin cewa an ce annabi ya taba yin amai ya ajiye azumin sa kuma ya yayi alwala fa qala sadaqa sai shi thawbana yace eh gaskiya ne ana sababtu lahu wudu'ahu ni ne ma na zuba masa ruwan alwalar an fahimta ko qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wa qala ishaq ibn mansur ma'adanu ibn talha ishaq ibn mansur yace ma'adanu ibn talha yake qala abu isa amma abu isa tirmidhi yace wa ibn abi talha ma'adanu ibn abi talha as-sahhu shi yafi inganci ma'adan ibn abi talha ba ma'adan ibn talha ba قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتاب وقد روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من الكيء والرعاب yake cewa an ruwaito daga malamai ma'abuta ilimi tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wasunsu cikin tabi'ai sun tafi akan sake alwala in mutum ya yi amai warru'ab ko kuma yayi haɓo an gane ko yayi amai ko haɓo wannan wa huwa qaulu sufyan wannan shine qaulin sufyan ath-thauri wa ibn al-mubarak wa ahmad wa ishaq ibn rahuya kuma shine ra'ayin qaulin az-zuhri da alqama da aswad da amirun ash-sha'bi da urwa da qatada da an-nakhai wannan dukkansu sun tafi akan amai haɓu suna saki suna warware alwala na fata an gane to malamai sun tattauna game da shi kansa matsalar amai da haɓo wajen warware alwala ko rashin warware wata wasu malaman sun ce hadithin bai inganta ba wayanda kuma suka ce ya inganta sai suka ce to ai hadisin baya nuna ya sake alwalan ne ya ajiye azumin ne sabida aman baya nuna haka domin cewa aka yi ƙa'a ya yi amai fa sai aka yi amfani da fa wannan fa'u taƙib ce ko fa'u sababiya in fa'u sababiya ce sai zama ƙa'a ya yi amai fa bi sababi ƙai'ihi tawadda sabida aman nan da ya yi sai sake alwala an gane ko a'a a'a ya yi amai la'alla lokacin da ya yi aman ba alwala bayan ya gama aman ya kurkura baki sai kuma ya yi alwala na fata an gane kaga kenan sai zama fa'u taƙib shi sa wasu suka ce wannan fa'un ɗin tana iya ɗaukan a taƙib ba sababiya ba haka ajiye azumin ƙa'a da ya amai fa'afdara sai ya sha azumi shin ya sha azumin saboda aman ko kuma saboda wata larurar daban ba aman ba domin ita fa'un ɗin tana iya ɗaukan ta ta'aƙibi ce to idan fa'u ta'aƙib ce sai zamanto hadifin in ya inganta ba yana magana akan amai yana warware alwala ba ne da haka su malaman da suka ce amai baya warwar alwala sai suka ce fa'ut ta'qib ce qa'a yayi amai fa yana gama aman fatawadda sai kuma yayi alwala da haka alwalar ba ta da alaka da me amma da haka sai suka ce amai baya warwar alwala malaman da suka ce tan- yana warware alwala dama hujjar su shine hadithin su ne wanda kaji mun karanto ma duk sun tafi akan amai yana warware alwala ina fata an gane sannan hujjar su hadithin da aka zo magana fa'un din sai suka ce fa'u sababiyya ce yayi amai ta sanadiyar aman kuma sai yayi alwala ina fata an gane to kaji shi kuma wannan matsalar amai din shi ma abinda malamai suka ce akai insha Allah ta'ala ina jin lokaci yayi ko to sai mu tsaya a babi na 65 babu ma ja a fil wudu'i bin nabi za a iya yin alwala da coca cola insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah